الحمد لله الحمد لله alhamdulillah yau muna asabar alhamdulillah yau mun kai azumi na ishirin wannan wata na ramadan mai albarka hijira alif ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da da talatin ko talatin ga watan uku alif miladiya dubu biyu da ishirin da hudu muna cikin suratu Muslim ne ko? Suratu Gafir. Eh, muna cikin suratu Gafir. Za mu ci gaba. Da bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله إيه.
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي rabbi mun tsaya jiya wato a wato mun mun tsaya allazi na kanu ya tsaya hajjo Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qararan was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو تدعوه مخلصين له الدين alhamdulillah rabbil alamin to nan muka tsaya muka kwana ƙarshen rubuyi to za mu tashi kulin ne nuhitu an abu da lazina ta kuna min dunillahi yake cewa kada ya ce Allah ya ce ka gaya musu ni dai an hana ni wato in bautawa wato abin da kuke bautawa min dunillahi kuma bayan Allah ma'ana ku kuma ka kuke bautawa to da ni da duk wani mai bi na mu ba za mu bauta wa gumaka ba eh to kuma an hana ni da wannan bautar an hana ni da yi da ma za a ni albayyana tun da yayin da wato hujjoji suka zo min dalilai na tauhidin kaɗai da ubangiji daga ubangiji da wato wannan dalilan sun zo min daga ubangiji na kuma abinda wato tarihi ya bayyana cewa dukkan manzanni baki ɗayansu wanda Allah ya aiko ba wanda wato a rayuwarsa ya taɓa wato bauta wa gunki gaba ɗayansu ba su taɓa yi ba eh ba wai sun yi suka daina aka ba su annabta ba a ba su taɓa yin bauta gumaka ba eh kuma bai taɓa ɗarsuwa wato a zuciyarsu ba ko mai za a faɗa a ce ko na haka ma kuma masumai ne masumai ne ba sa laifi ba su yi laifi ba saboda yadda Allah ya halicce su wato zuciyar tasu ba ma za ta karɓi laifin ba balle ma a ai kokarin cewa za a za a aikata shi ba ba za zuciyar ma ba za ta ba ta karɓe shi ba ma ba za ta karɓe shi ba dan shi yasa duk wani abun an fara ake in an ce ko an an an za su yi haka su koma ga Allah to duk sai a rika cewa a bisa takdiri in har ina kujerar kaji ne na ce a rika ajiye kujerar nan a nan wannan zaɓen a shigo tana shigo tana wato da yake cewa kulin ne ne hitu ka ce musu ni dai an hane ni ana abu da lazina ta duna min dunin lahi bauta abin da kuke bauta wa da yake koma bayan Allah dan ma ja a niyyar bayyana ta yayin da hujjoji suka zo min ubangiji ba na dalilai na tauhidin Allah da yayin da suka zo to kafin ma tauhidin kafin ma wato dalilan su zo ai ba su ma yi bautar ba kuma ba su ma yin ba su ma niyyar yin bautar ba eh tunda ma'asumai ne Eh, duk annabawan Allah ma'asumai ne za su yi abin da yake laifi ba Allah ya kare su saboda ɗabi'ar da aka halicce su ma ɗabi'a ce da ba za ta yarda da laifi ba eh wa وأمرت أن أسلم لرب العالمين umirtu kuma an umarce ni an uslima ni kauya da rabbil alamin da ubangijin talikai shine Allah tabaraka wa ta'ala قيل للشيء أبي سعيد an faɗa ga Sheikh Abi Sa'idin قدس a سره tsarkake sirrinsa أن فلانا يمشي على الماء a ce wai labari ya zo cewa wane yana taka ruwa ya fice قال kana sai ya ce إن السمك hakika dai kifi والضفدع da wato kwado كذلك su ma ai haka suke yi فقيل sai aka ce da shi إن فلانا يطير في الهواء wane yana tashi a iska yana yana manya ya tashi a iska فقال sai ya ce أن الطيور كذلك ai tsuntsaye ma tashi suke yi فقيل aka ce فلانا يسير إلى الشرق والغرب في آن واحد wato wane yana tafiya ka ganshi ya yi gabas ya je wurin mahudar rana kuma ya je mafaɗar rana a lokaci ɗaya فقال sai ya ce إن إبليس كذلك ai ce iblis ma haka yake فقيل aka ce فما الكمال عندك to a wurinka da duk ka fahimci wannan me ya kamala kai a wajenka قال Allah sai ya ce أن تكون في الظاهر مع الخلق ka zama fi zahir a zahirin ka zama kana tare da halitta kar ka saba musu والباطن مع الحق kuma a baɗinin ka zama kana tare da Allah وهذا مقام الاستقامة wannan shine matsayi na istiqama amma wai ka zo a rayuwa wai kai sai ka yi abin da za a ce ba wanda ya yi shi ko kuma a ce wai an ganka kana taka ruwa eh, wai ka karama kana kana taka ruwa ko to ga kifi nan ma a ruwa yake eh aha فطوبى لمن وقف مع ال- عند الأدب wato farin ciki ya tabbata ga duk wanda ya tsaya wajen ladabi وآمر جميعا مع الرب wato ya amala da shi آمل جميعا wato ya mu'amala da komai da kowa kuma tare da wato abin da ubangiji ya tsaye da shi alhamdulillah ya kyau kwarai a a- to ai shehu tijjani abul abbas ma allah ya kara masa yadda Eh, ai baya baya baya yana daga cikin abin da yake boye karama ba ga shi na cikin yaqutul farida ba eh ya faɗa cikin yaqutul farida eh shi matu ihfafa ihfafa ko ayyahu bi kulli ayyahu bi ne ko kulli bi eh haka yake tsarewa a ba an ce wata rana an ce sai dai ali tamasini ya fito daga gidansa sai yake son wai ya zo ya ziyarci shi fito daga tamasina zuwa fas a tafiya wata ɗaya ake yi a raguni to kawai ya fito yana sha'awa wai ya je ya gaida shi kawai sai ya ɗaga kafarsa sai ya ajiye a kofar zawiya daga can fata masina to yana ajiye kafarsa a kofar zawiya sai ga shi kuma ya fito zai shiga zawiya sai ce mai da kafa ka dawo ka tau a ƙasa Eh, yad- yadda kowa yake tau a ƙasa mai da ita shi kenan shehu to
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا huwa allazi khalaqakum min turab min turabin Allah shine wanda ya halice ku daga turbaya da khalqi abikum adam minhu saboda babanku annabi adam to daga turbaya aka halice shi dukkan ku kuma duk daga wato tsatsan annabi adam kuka fito shi kuma annabi adam din daga turbaya aka halice shi summa min nutfatin sai kuma ya shi- ya halice ku a cikin wannan tsatsan daga kuma wato dugon maniyi shine maniyi maniyi sun mamin alaƙatan sannan kuma gudan jini eh wato jini kakkaura sun mamin faruji kuma ɗiblan sannan kuma ya fitar da ku ɗiblan kuna ma'ana ba ta kuna da alfalan yara ƙanana jinjiraye eh sun mamin fikiku sannan ya wanzar da ku da ta bugu a shudda ku don ku kai wato ƙarfin ku ai ta kamula kowace ku cika ƙarfin ku mina salasina daga shekara talatin mina salasina sanatan daga shekara talatin ila arba'in zuwa shekara arba'in sun malita kunu shuyuhan sannan kuma yau ku kashe wato dan zan ku kasance shuyuhan kuma tsofaffi idan mi shine shuyuhan wa kasri ha kuma shuyuhan eh to duk ubangiji ya muku haka ne wato wato daki daki daki daki wato har ku kai wancan har ku kai adadin wannan shekarun har ku kai lokacin tsufa ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون to shi ke wannan kuma yin tawaffa a cikin ku akwai wanda ake matar da shi min qabl tun kafin ya kai ashaddu din eh wa shekufati da kuma tsufan bai fa'ala zalika bikum Allah ya aikata wannan da ku ne litaqulu don ku rayu wani tablugu ajalan don ku kai ajalin musamman abun ambato ai waktan wakati mahdudan abin iyakancewa wanda Allah ya iyakance muku wala Allah kuma ta ajiru ko ku kwa hankalci da layin tauhidi wato dalilan kaɗai tashi ku tuminu ku imani wato wannan duk abin da ya muku don ku fahimci wato cewa ba mai da zai muku sai shi wannan zai ba ku dalala a bisa cewa wato ku gode masa a bisa kuma cewa ku san cewa ba wanda zai wannan to ko ba sai ku kaɗai tashi zama shine wato abin kaɗaitawa ba wato a haɗa shi da wani abin bauta ba wannan duk yana nunawa yana nuna kaɗaitakar ubangiji ta baraka ta'ala don wannan abin da ya tsaro ba wanda ya isa yi in ba shi ba eh ba wanda ya isa yi ba wanda zai fitar da mani ba wanda ya halicci wato ya halicci dan adam kamar yadda ya halicci adam ba a taɓa rawaitowa ba a taɓa kuma samu ba eh kuma ya tsara rayuwar daki daki eh ya tsara rayuwar daki daki ka kai shekara kaza ka kai shekara kaza ka kai shekara kaza eh ba kamar yadda mawaƙin nan ya waƙe ko menene tun daga shekara goma ya waƙe ta yake cewa menene wabin ashirin minas sini na gulamu ko rufi at an naziri hil a kalamu ko shababu ko kuka malin wala a tun wahaya wai za za da ba da zalika ashirin ba fata mamu wa kamalu wahaya mu wabin hamsina marar an husibahu bayarahu ka annahu ahlam ko shi wa min sittina sayyaratu layali hadafan lil manun wa hiya siham shi wa min sab'ina la tasanni an wa min sai ba alai kalam yaga yaga zabin go to haka ya tsara har zuwa da shekara da yake fada lokacin za a samu karfi lokacin za a samu fahimta lokacin da har ka kai lokacin da za ka kai tsufa eh wato mutum ya kai kamar casa'in ya kai ɗari ko yana cewa ho hayyu kama yitin wa salamu Eh, yana raye amma kama yitin wa salamu da magana ta ƙare Eh, kusan za a kai mutum ya rika ce a kai su shi ne ma amfanin rayuwa Eh, to don wato yarintar ka yi shekarun kuma an koma baya wa man nu'an mirhu kusufil halqi eh mhm to ko wallazi fi yin هو الذي يحيي ويميت Allah shi ne wanda yake rayarwa kuma shi ne yake matawa ba wanda ya ce wannan ba Allah ba فإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن fayakowar فيكون idan Ubangiji ya hukunta lamari ai arada ija da shay'in ya nufin samar da abu kadai dai yana ce da abun kun kasance fayakun sai ya kasance idan min nuni fayakunu wata ya fayakuna bi taqdira an aqaddara an ayyujadu abun sai ya samu aqibal iradati bayan kawai nufin allati hiya ma'anar qawli wanda ita ce ma'anar wannan qawlin na kun fayakun an zuwa an ba ambata wato anan kaga kamar yadda shi ma yake faɗa yake cewa wato iya ma'anar ƙaul ake magana ma'ana ce ta ƙaulin ba wai wai wai ba wai za a samu abin sai Allah ya ce kun ya kasance ba a'a ma'anar dai ƙaulin ake nufi shi yasa shi ma su yake cewa iya ma'anar ƙaul almaskur ko eh, ay yujadu aqibal iradati Eh, da zaran ubangiji ya nufi abu ya samu kawai abin sai ya samu bayan nufin bai ba sai an tsaya har an ce kuma wannan ana faɗa ne dangane da hankalin mutane yadda za su fahimci abin amma da zarar ubangiji ya yi nufin samar da abu kawai ya- nufin shi ne kawai samar da abu eh
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون shin baka gani bane zuwa ga wa'anda suke jayayya a cikin ayoyin Allah shine alqur'ani yaya ake juyar da su an imani ga barin imani الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا
sune wa'anda suka sarrafantar da alqur'ani eh suka sarrafantar da qur'ani da aka kawo qur'ani suka ce ba su yarda da shi ba wa bima arsalna bihi rusula da duk abin da muka aiko wa manzannin mu da shi eh min at-tauhid ne daga tauhidi wal ba'su da tashin alqiyama wa hum kufaru makkata sune kafiran makka dama wannan ai shine kafin su ba su yarda da alqur'ani ba ba su yarda da wanda yazo da alqur'anin ba kuma hukuncin da aka zo da shi da cewa Allah ɗaya ne a bauta masa to ba su yarda da wannan tauhidin ba ubangiji ya ce za a yi tashin alkiyama wannan ma ba su ba su yarda da shi ba Eh, ba wani tashin alkiyama ba wani hisabi eh to saboda haka waɗannan su ne tsantsan kafirai su ne kufaru maka da kafiran maka wa sawfa ya'lamun sannu za su san ukubar ta takzibihin wato ukubar sarrafantawar da suka yi wa alkurani da sarrafantawar da suka yi wa manzo Allah idh la dhalalu fi a'naqihim was-salasil yayin da za a sa musu wato hukumai bi a anaƙihin cikin wuyayensu is ɗin nan bi ma'ana iza to in an sa musu wato shi kenan wato za a sa musu hukumai da wato sa- sasira wasu lasir da sasira eh ai adafin alal aglal su wasu lasir ɗin nan adafi ne akan aglal fata kunu fil aglal fil anaqi sai ta kasance a wuyaye aw mubtadan ko mubtada ce labarinsa labarinsa mazubun abun shafewa ne eh wasalasilu fi arjulihim eh ko kuma labari ne na mubtada eh wasalasilu fi arjulihim salasilu mubtada fi arjulihim kuma zai kasance wato shine labarin mubtada wato za su ga za su ga wato karshen ukubar wato sanifantar wasu yayin da za a sa musu wannan hukuman a wuya da kafa eh to a hada sai a daure su sai kuma a yi wuta da su Allah ya kiyaye mu yusufun yushabun ana jan su ayyujan runa ana jan su biha da ita fil hamimi thumma fin nari ko yusjarun ana jan su ai ana jan su a kai su jahannama sun mafi lillahi yusjaruna sannan kuma a kunna wuta da su su- a gura musu wuta innar a cikin wuta ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله sai a ce da su kuma don kurstawa ina abin da kuka kasance kuna tara su min dun Allah kuma baya wanda kuka zo kuna tara su da Allah wato gumaka kenan wanda kuka ce su ma wato alloli ne to suna ina kun ce alloli ne min dun Allah ba Allah ba wato ba ba wato da ubangiji ba sai da wannan gumakan eh to suna ina قالوا ضلوا عنا sai suka ce ai sun faku anna da buran mu fa na lura mu yanzu dai mu dai ga mu ba ma ganin su بل لم نكن ندعو من قبل شيئا sai bari dai mu dai ba mu kasance muna bauta wa wani abu min kabucin gaba ai an karu ibadatan sun inkarin bautar su iya haza gumakan sun mu uhudirat eh sai kuma aka halarto da gumakan da su gaba ɗaya ƙara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama eh ku da abin da kuke wato ku da abin da kuke bauta an baki ɗaya abincin wutar jahannama ne ai ku da ku kunna wutar jahannama ne كذلك يضل الله الكافرين كذلك أي مثال فتد وإن wato ai haula al kasbi wa'annan masu sarrafantar da manzannin nan haka nan yudillu Allahu kafirin Allah zai fitar da kafirai wa yuqalu lahum za a ce musu aidan dada ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكرهون zalikum al azab wancanan ku azaba ne ki ga ko kuna nuna zalikum al'azabu wa cananku azaba da za ku sha ai saboda abin da kuka zamo kuna wato farin ciki shine a bayan ƙasa biyar da haƙi ba da gaskiya ba minal ishraki da daga shirkun nan wa inkarul basu da kashin tashin alƙiyama wa bima kuntum da abin da kuka kasance kuma tamrahuna kuna karsashi da shi ai ta tawassauna kuna yarwatawa fil farahi cikin wato farin ciki domin kun bijire kun bijirewa abin da aka zo muku da shi na tauhidi kuma wancan abin da yake ba ba na gaskiya ba shi ne hoton kuma ka sai ku zama da shi kuke farin ciki da shi kuke jin daɗi ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها Ina ku shiga ƙofofin jahannama khalidina kuna masu dawwama biya a cikin ta فبئس مثوى المتكبرين irin makoman masu girman kai ta mugunta a ita ce wutar jahannama الآية إشارة akwai ishara a cikin wannan ayar إلى أن كل شهوة a من bisa kowace wato sha'awa شهوات الدنيا daga abubuwan sha'awa na duniya وزينة من زينتها da wani abin kawai kawai wato na kawai kawai kayan duniya باب من أبواب wato جهنم kowanne kofa ne da kofofin jahannama النفس في الدنيا wato duwan zuciya a duniya وباب من أبواب جهنم na da kofa daga cikin kofofin jahannama النار في العقبى wato wuta wato a lahira وجب ترك الشهوة والكذب والزين والزين wato kabar wato kabar wato kabar wato kabar wato shawarci san shawarci shawarci da kawace kawace وأما الحكماء an karɓo daga shashin masu hikima اتخذ الكلاء eh?
ibtakhara al-kala'u wato ciyawa ta yi alfahari fil mafazati a daji ala ash-shajari bisa itatuwa fa qala ƙara sai ciyawa ta ce inna in ana khairun minhu ni na fi minhu daga gare shi yar'ani al-baha'im ni dabbobi ne suke kiwo na allati la ta'assata asri wacce ba ta sabawa Allah tarfata ayni ko da kintawa gani fa qala ash-shajaru sai itaciya ta ce ana khairun minki ni kuma na fi ke ciyawa yakhruju min al-simaru wato 'ya'yan itatuwa ni daga cikina suke wa fitowa ya'kulu al-mu'minuna mumine mumine suke ci na suke cin wannan 'ya'yan itatuwan wa tawaba al-qasabu wato sai kuma wato wasabu wato kara sai ya kankan da kai qasabu sukari shine ka- karan rake fa Mm.
qala ƙara sai ya ce la khaira fiyya ni dai babu alheri a cikina la la asluhu lil mu'minina ni ba zan inganci ga mumine ba wala lil baha'imi wala ga dabbobi falamma tawaba'a yayin da ya kankan da kai shi wato kare wato shi karan sukari rafa'ahu Allah sai Allah ya ɗaukaka shi wa khalaqa fihi sukara sai ya halarci sukar a cikinsa alladhi huwa ahla shay'in wani shi ne mafi daɗin abubuwa da ake ci ko ake sha falamma nazara ila ma waba'a Allah bihi min yayin da shi wato halawati shi karan sukari ya ga abin da Allah ya ji a cikinsa na daɗi takabbara sai kuma ya yi girman kai fa akhraja Allah min ra'sal qasabi wato sai Allah ya fitar masa da wato ra'a kan wato shi wannan wato ra- wato kararraken hatta takhadha minhu al-adamiyuna al-makannasati da har dai wato ‘yan adam suka riƙi wato a cikinsu suka riƙi wato abubuwan shara kana su bi hal qazura sai suka riƙa share wato ƙazanta da shi هذا هذا كبر غير المك هذا هذا كبر غير المكلف wato wannan wato shine wato ƙarshen wato mai girman kai wanda ba mukallafi ba فكيف هذا المكلف to ya kuma mukallafi واعلم ka sani ان فرعون cewa fir'auna على في الارض ya yi girman kai a bayan ƙasa ضد الربوبيه yadda abu allantaka فاخذه الله نكال الاخره والاولى cewa Allah ya yi wato yin ƙishi wato da wato نكال الاخره wato azabar ƙarshen dun- al'adar duniya na lahira اي بالدرجه الدنيا duk da tsawa ya nutsar da shi a duniya والاخراج في zai الاخره kuma zai kuma ƙona shi a ranar lahira وعلى قارون بكثره ماله wato shi kuma ƙaruru ya yi girman kai saboda yawan dukiyarsa فخسف الله به بداره Allah sai ya kisfe shi a cikin ƙasa da gidansa وعلى ابليس shi ma iblis ya ɗaukaka أتمتن عن السجد har da ya ƙi gabarin ya sujada فلعنه الله لعنة sai أبدية Allah ya tsine musu tsinewa ta har abada وعلى قريش على المؤمنين wato ƙurashawa sun ɗaukaka sun yi girman kai akan muminai حتى قتلوا har da aka kashe su وألقي جيفهم في بئر wato aka jefa wato wato gawawakinsu a cikin rijiya biyu kalibin badirin ذليلين eh, wato suna kaskantattu وهكذا حال كل haka متكبر nan shine halin dukkan wani mai girman kai غير الحق in ba wato da gaskiya ba إلى يوم har القيامة zuwa ranar kiyama wannan hukuncin ba zai canja ba فإنه ما نجا أحد من المتكبرين lamarin da sha'anin ba ɗaya daga masu girman kan da ya tsira ولا ينجو kuma ba zai tsira ba Ya yi kyau, alhamdulillah. To,
فاصبر إن وعد الله حق fasbir kai haƙuri inna wa'adan lahi haq wallahi ya haƙiƙa alƙawarin Allah da yi musu azaba haƙƙin gaskiya ne kuma tabbatacce ne
فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون fa in ma nuna maka in dai har mun nuna maka fihi in ashariya mudga mata eh wa ma za'idatu tu'akkidu ma'ana shar'i awwalan fi'li wa nunu nunu tawkidin akhir in dai har mun nuna maka ba'da allazina idhum shashin abinda muke musu narko da shi bihi da shi min al'azab daga azaba fi hayatika a cikin rayuwarka to jawabin shar'i mazuru ai fa zaka eh to abin fa haka yake in mun nuna maka abin za mu suna azaba to in dai mun nuna maka to abin haka yake shi za a yi eh abin da tawaffayan naka ko kuma mota wato yi wa fatin ka abin da tazibin tun da wani musu azaba to fa ilai na yurji una wajen mu dai za a dawo da su fa na azubuhum sai ne musu azaba a shaddar azabi mafi tsananin azaba eh fal jawabul mazkur lil ma'ruf faqad eh, lil ma- eh, lil ma'ruf eh, faqad
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك Alƙali wallahi hakika mun aiko rusulan manzanni da suka gabace ka. A cikinsu akwai wanda muka baka labarinsu. A cikinsu kuma akwai wanda ba mu baka labarinsu ba. Ruwai an rawaito annahu ta'ala ce Allah ta'ala ba asa samaniya ta'ala da nabiyin ya aiko annabi guda dubu takwas. Arba ta'ala bin bani Isra'ila dubu hudu daga bani Isra'ila. Isra'ila kawai bani Isra'ila dubu hudu ne duk. Wato duk dubu hudu suna cikin bani isra'ila war ba ta ala da sauran dubu hudu ko min sa'ir nasu da sauran mutane aka aka aka aka ɗebe su da sauran waɗansu ƙabilun Mhm.
وما كان لرسول أن يأتي بآية من الله بإذن الله Allah bai kamata da da kasance ya yi ga wani manzo ba minhum daga cikin waɗannan manzannin an ya ce bi ayati mai zo da aya illa bi iznillah sai da izinin Allah bi annahu saboda cewa dukkan su shi ma manzannin abidin bayi ne barbubuna ababen rinjaye ba وإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر وخسر هنالك هنالك المبطلون idan lamarin Allah ya zo bin nuzulul azab da saukar azaba an kuffar bisa kafirai to qudiya wato za a yi hukunci ne bainar rusul tsakanin manzannin wa mukazzibiya da manzannin kwantar da manzannin za a yi hukunci bil haqqi da gaskiya wa khasira hunalika al mubtiluna mabannata su ne kafirai za su taɓe hunalika shananka ai zahara al qada'u wato yayin sai hukunci ya bayyana wal husranu da taɓewa lin nasi ga mutane وهم خاسرون سورة تحققون في كل وقت أكون وقتي قبل ذلك تلك ما ولن ana ba abin kama'i شاش ما سوكم هيك هيك ما يجي ba ana mu'mini يا وزب أكم مؤمني an tu'allima sibyalahu da koya wa yaransa wa nisa'ahu da matansa wa khadamahu da khadimansa asma'al anbiya'i ya koya musu su san sunayen annabawa alladhina zakarahum Allahu ta'ala wanda Allah ta'ala ya ambace su kitabihi cikin littafinsa alkur'ani hatta yu'minu bihim har dai su yi imani da su wa yusaddiqu bi jami'ihim kuma su ba da gaskiya da dukkansu wa la yazunnu kar su zace anna al-wajiba alaihim cewa abin da yake wajibi a kansu al-imanu bima bajja shi ne imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai la ghayru ba wani ba fa inna al-imana bi jami'il anbiya'i domin imani ga duk da dukkan annabawa sawa'un daidai ne ذكر اسمه في القرآن an dai sawa daidai ne an ambaci sunansa a Qur'ani أو لم يذكروا ko kuma ba a ambace shi ba واجب على المكلف wajibi ne bisa duk balagage ya imani da duk manzo da waɗanda aka faɗa da waɗanda ba a faɗa ba da waɗanda ya ji tarihin su da wanda bai ji ba da waɗanda ma ba a san sunayensu ba majoritin su ma ba ka san sunayensu ba dukkan imani da su dama yana da sun imani an tuni da billahi ko eh wa malaikati ko wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tuni da qadar khairihi wa sharrihi duk sai kai imani da su sannan ka zama mu'mini ko mhm فمن ثبت تعيينه باسمه wanda wato ayyana shi da sunansa ya tabbata الإيمان به تفصيلا to wajibi a imani da shi a rarrabe ومن لم يعرف اسمه wanda ba a san sunansa ba الإيمان به إجمالا to wajibi a imani da shi a kunshe وحكم قتيبة wa ibn qutaybah ya hakaito أن الأنبياء cewa annabawa مئة ألف mutum su dubu ɗari ne وأربعة وعشرون
da ألفا kuma dubu ishirin da hudu الرسل منهم manzanni daga cikinsu ثلاثمائة وخمسة عشر su ɗari uku ne da goma sha biyar خمسة akwai biyar a cikinsu عبرانيون ibrahimiyai ne وهم wahum su ne آدم annabi adamu وشيث da shi su وإدريس da idrisu ونوح da nuhu وإبراهيم da annabi ibrahim وخمسة من العرب wato guda biyar kuma daga larabawa هود hudu وصالح da salihu da وإسماعيل ismailu وشعيب da shu'aibu ومحمد صلى da الله عليه muhammad وسلم sallallahu alaihi wasallama Alhamdulillah, ya yi kyau. Da dole ku duk manzanni wannan annabawa ne dole sai ka imani da su za ka zama mumini Eh, dole ka imani yana daga cikin hadisin nan ko eh, mal iman wanda malaika jibril ya zo gun manzo Allah ya tambaye mal iman ya zo gun manzo Allah ya tambaye mal mal islam ko mal iman mal ihsan eh, duk sai ka yarda da su kai imani da su
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Allahu Allah shine wanda ya sanya muku wato dabbobi eh da dabbobi ni'ima na ni'ima eh kila aka ce al-ibul raquma khasatan ce shi ake nufi a nan eh a nan aka ce wai raquma kawai ake nufi eh amma wa zahiru zancen mabayyani wal baqaru da shanu wal ganam da tumaki da awaki da haka ake nufin su dai a nan ubangiji shine wanda ya halicce su ya sanya muku a cikinsu ku samu abin hawa ko a cikin cutar ku nuna don ku samu ku hau daga cikin waɗannan dabbobin kamar raƙumi kun ga za ku hau za a yi lafta masa kaya zai kai ku inda kuke so wamin ha ta ku nuna kuma a ciki kuma dukkan ku kuke samun abubuwan da za ku ci za ku iya yanka raƙumi ku ci za ku iya yanka wato sa ku ci tumaki awaki
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع abubuwan amfani sun kasance gare ku fiha a cikin wayannan dabbobin min ad-dar daga nono wa nasl da ya'ya wa labr da wabri wa subi da subi wala tablugu alaiha hajata ko ubangiji ya halicce su gare ku ne dan ku kai bukatar ku alaiha akan ta ma'ana ku je ku biya bukatar ku alaiha akan ta wato fi sudurikum a cikin wato kirajen ku a cikin kirajen ku ai hiya hamlul asqali shine daukan nauye-nauye ilil bilad zuwa garuruwa ma'ana za a lafta raƙumi gari a tura shi ya ta tafiya a je garurruka daban-daban wa alaiha tuhmaruna kuma ana ɗaukar alaiha akan tafilbar a sarari wa'annan dabbobin wa alal kogi kuma ake ɗaukar ku akan jiragen ruwa ai a cikin jiragen ruwa bilbari a cikin kogi ma'ana ana ɗaukar ku akan dabbobin Allah yana sa su kai ku inda kuke so kuma haka ma a jirgin ruwa ma ana ɗaukan ku a ciki a kai kai ku duk inda kuke bukata ku je ku biya bukatun ku ويريكم آياته فأي آيات الله kun je ruwan تنكرون ku ayati Allah kuma yana nuna muku ayoyinsa eh addallati wato wato fairi ku mu ayati fa ayi ayati la fa ayi ayati la ko yana nuna muku wato ayati ayoyinsa to fa ayi ayati la wa in ayoyin Allah ne addallati mai shirya wa Allah wa hadani bisa kantakarsa tunkiruna za ku rika kuke inkari da istifhamu tawbihin istifhami ne na ursawa wa tazkiru ayyu zakara ayyu da yace fa ayyu fa ayyu ayatin lahi yace ayyatu ba eh, sai tazkirin ta ai ashharu ya fi shahara mun tani su yi da tani su sa da yace a- ayyatu da yace ayyatu ayyatu ayatin lahi da ba ce ayyatu sai yace fa ayyu ayatin lahi yunkiruna أفلم يسيروا في الأرض ila lau ka sani anna jami'a ajza'il alami don dukkan wato juz'ain alam alam ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyanannu wa hujjatun wadihatun kuma hujjoji ne mabayyana shibuka ila wahdaniyatillah za su za su shirya da kai zuwa faɗaɗɗukar Allah ta'ala wa kamal da qudratihi kuma cikar ƙudurar Ubangiji lakin hidayatullah ta'ala sai dai wato shirya Allah ta'ala ila jihatil irshadi zuwa ga fuskar nan ta shiryarwa wa kayfiyat asalil usuli da wato kaifiya asalin asalai qala ba'd al-kibari shashin manya ya ce fi sababi tawbatihi wato a dalilin tubansa kuntu mustalqiyan ala zahiri na zama ina kwanci akan bayana fasami'tu ayyuran sai ni zuwa to tsuntsaye sabbihina suna yin tasbihi fa'aratu ala dunya wato shi kenan sai na kawar da kai ga wannan duniya wa amantu ala al-maula na fuskanci kuma zuwa ga ubangiji wa kharajtu fi talab al-murshidi shine sai na fita ina neman wanda zai ja hannuna falaqita abal abbas al-hidr sai na samu abu labbasin hidir faqala li sai ya ce da ni izhab ila shaykh abdul qadir je ka gurin shehu abdulkasir da jebi fa inni kuntu fi majalisihi ni ne na kasance a mazauninsa faqala fakala sai ya ce inna allaha jazaba abdan ilayhi inna allah hakika ne allah ya fi zuwa wani bawa zuwa gare shi fa arsilhu ilayya idha laqitahu to fa ars- eh?
فأرسله إليه إلي إذا لقيته to ka aiko shi wajena idan ka haɗu da shi قال kala sai ya ce فلما جئت إليه yayin da na zo wajensa قال قال سيأتي marhaban biman da zama rabbu نا نا مرحبا da wanda ubangiji ya fuzgo shi da alsinatin ɗairi da wato tsuntsa daga harshen tsuntsaye jami'a lahu khairan kasiran an sanya an tara masa alkhairi mai yawa idza arada lahu bi abdihi khairan idan Allah ya nufi wato alheri da bawansa yudhibuhu ilayhi bima sai ya sha'a fizge shi zuwa gare shi da abin da ya so wala tafriqata bayna shay'in wa shay'in ba rabo ba rabewa tsakanin wani abu da wani abu inna a'zama al-ayati don cewa mafi girman ayoyi anbiya'ullahi su ne annabawan Allah wa awliya'uhu sai kuma waliyan Allah tajallal haqqu min wujuhihim wato ubangiji ya yi tajalli da wato juhin a fusafinsu ila ajri izzati wal wato da kibriya'i sifa ta izza da kibriyayi lil alamina da dukkan talibai wa ayyu minkirin a'zamu wanda wanda munkiri ne ya fi girma ممن يقدر على هذه الآيات da wanda yake السابعة yin wato wanda ya fi wato wanda yake inkari wanda ya fi mai inkari da waɗannan ayoyi السابعة wato suke mabayyana قال سهل عبد الله sahal bin abdullah tafsir ya ce أظهر الآيات في أولياء الله Allah ya bayyana ayoyinsa a cikin waliyan Allah وأنا السعيد من عباده ya sanya mai arziki a cikin bayansa من صدقهم في كراماته shine wanda ya gaskata su cikin karamominsa وأعمى أعين الأشقياء karamominsu عن ذلك.
na'am وأعمى أعين الأشقياء عن kuma ya wato ya makantar da wato idanun wato waɗanda suka yi wato shaƙiye ذلك an zalika gaburan wannan وسرق قلوبهم عنهم ya juyar da zukatansu an hun gaburansu ومن أنكر آيات أوليائه wanda duk ya inkarin ayoyin waliyansa
إنه ينكر قدرة الله wannan yana inkari ne daga ikon Allah إن قدرة الإلهية don dai kudura ta ubangiji أزهر على أزهر على على- على الأولياء wato ita ce ta bayyana akan waliyai أزهر الأمارات wato duk wato shine mafi bayyana alamomi لهم بأنفسهم يظهرونها na لهم بأنفسهم ba su ne da kansu يظهرونها suke bayyana ta ba والله تعالى يقول Allah ne yake bayyana ta wallahu ta'ala wa Allah ta'ala yana cewa آياته zai nuna muku ayoyinsa أي آيات الله ko تنكرون in ayoyin Allah ne za ku rika inkarin su kullu shi- eh, baitin nan ko Eh, ne farkon baitin tadullu ala annahu alwahid ya farkon baitin كل شيء كل
إيه.
شيء له آيات Eh, kullu shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka duba ko menene idan ka tsaya kai tunani sai ka ga za ka fahimci wahadaniyar ubangiji a cikinsa ko menene duk halitta ko yanzu misali halitta ɗau sauro ba dai sauro shi ne ake gani da rauna kana haka fab in ka same shi kashe shi za ka yi ba zai ma ko ba zai tashi da da ƙafafuwansa ko da fuka-fukinsa ba kana dukansa ma an talitse shi an gama da shi eh to waye yayi wannan halittar yanzu da aka buge shi din nan ya mutu aka tatse shi waye zai iya tashin sa ba mai iya tashin sa in ba Allah ba to shi abin da ya same shi na bugewar duk daga nufin Allah ne idan da ubangiji bai so a yi masa hakan ba za a yi masa hakan ba Eh, to saboda haka duk da- da hikimar ubangiji ne shi yasa duk waɗanda ba su yarda da Allah ba wato sai ka ga wato akwai mamaki a ciki ko da yake toshewar basira ce ko je a wanda yana faɗa ko a dusi digo bai zama hadar ilahu bahima eh ajizat an an luqi an luqi ukala ko idan Allah ya shirya da ba dabba sai ka ga wato mutane masu hankali ma ba su ba su riski abin da dabbar ta riska ba ba su gane abin da wannan dab- dabbar ta gane ba amma dalilan da za su sa ka san Allah fa ɗaya ne ga su nan burjik ga su nan tili malamai bayan Allah su baya sun yi bayani eh, tili za ka ga kudurar ubangiji ya isa ka cika imani da shi Eh, duk masu ma ƙin masu ma wato inkarin ko kuma masu ma ƙin ma wato musulunci eh, to ba su lu- a kan kansu ma ba su duba kansu ba ai kamata su kalli kansu su ga me za su iya wa kansu to waye yake musu abin da suke yi eh ai Allah ne da yake yi eh yanzu idan aka basu da wani abu ko mun kankantar sa a cikin rayuwarsu za su iya yin sa ba su iya ta ɗauko abin da suke ci abin da duk ake cin nan da ƙudurar ubangiji ake samun sa ai shuka shi ake yi kuma ya fito kuma ya fito a sana'anta shi to rabu kyale ma sana'antarwa amma a shuka ya shiga ƙarƙashin ƙasa ya fito kuma a yanka wa yake wannan in ba Allah ba Allah ne yake wannan ba shi kaga hatta su wanda ma ba su imani da addini ba da za su yi tunanin rayuwarsu sai su ga cewa Allah ne yake riƙe da rayuwarsu duk abin da suke tasarrufi da shi ne Allah ne tabaraka wa ta'ala amma da yake toshewar basira ba ba ba za su yi tunanin wannan ba to shi ne tabarin basira أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم to abuwa ne wato koyaushe dai muka tafi muka tafi ɗan kaɗan wato sai ga Allah dai yana nuna wato yana nuna irin abubuwan da suka gabata ah, na daga manzannin da suka shige ko kuma dai duk abin da ubangiji yake nuna mana yana tabbatar mana dai da tashin alkiyama ana ta gaya mana tashin alkiyama tashin alkiyama tashin alkiyama a gani an tafi kaɗan sai ga ubangiji ya ce to mu kalli fa mutanen da suka shige kaga yanzu ga wannan ayar da zamu ja ta yanzu ta gaban nan magana take akan me yasa ba za mu kalli irin wannan al'ummatan da suka shi suka shuɗe ba eh yake ce afalan ya siru shin su kafiran maka da suke kin manzo Allah suke ce ba gaskiya bane suka ɗau Qur'ani suna cewa Qur'ani ba gaskiya bane eh manzo Allah ba aiko shi akai ba sai Allah yake cewa ba su yi tafiya bane bil ardi a bayan ƙasa su wa'annan kafiran eh bayan zuru su su balle su duba kai fa kana aiki mutum da zina min qabli yaya karshen wanda suka gabace su ya kasance ai suna yin tafiya kamar yadda dai da'iman muke faɗa suna ganin garurukan adawa garurukan samudawa garurukan mutanen annabi lutu mutanen annaba daban-daban duk suna shiga garurukan kuma ana ce musu nan garin garin mutane kaza ne Eh, to su ba za su dubi wannan ba eh waɗannan mutanen da suka gabace su kuma sun kanu aksara minhu
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض kanu su inda suka gabace su din sun zama mafi yawa minhu daga ma'ana sun fi su yawa wa ashadda quwwatan sun fi su tsananin karfi ma sun fi su wa asaran sun fi su wato gurabe ma'ana wato wato guraben su da suka zauna na rayuwarsu bil ardi a bayan ƙasa min masani a daga ƙoramin ruwa wa usulun da katari gine-gine duk sun fi su sun fi sun kafaran maka idan ƙarfi ne sun fi kafaran maka ƙarfin jiki sun fi su eh ƙarfin jiki sun fi su domin misalin an ce kamar adawa sun da sai ka ga mutum mutum ɗaya wajen kamun sittin shi a tsaye mutum ɗaya kawai kuma yanzu duk abin da mutanen kafiran maka suka rike yi na tara kuɗi sun yi sun yi kamar ƙaruna ne ai ba su kai ƙaruna ba kaga sun fi su ƙarfi sun fi su kuɗi to kuma a gane وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون abin da suka zama suna aikatawa bai wadatar musu ba eh abin da suka rika tsuriri ma'ana suke aikatawa to bai wadatar musu da komai ba
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم Mm, wato yayin da wato manzanni suka zo musu bil bayyinati da hujjoji shine mu'jizozi wanda suka bayyana nu sai sun zo sun bayyana musu mu'jizoji kowane annabi ya zo da irin mu'jizarsa kuma ya bayyana wa mutanensa duk sun ga hujjojin to yayin da su ya zo manzannin suka zo musu da wannan mu- mu'jizozi su kafiran sai suka yi farin ciki bima indahum da abin da yake tare da su manzannin ina ilimi na ilimi amma ba farin ciki na wato iskilanci wadikin da dariya amma munkirina suna masu inkari lahu ga wato manzon da ya zo musu وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون abinda suka zama suna izgili da shi sai sai ya sauka bihin da su shine mai shine azaba azaba da suka zama suna izgili an ce musu za a zo a zo musu da azaba sai suka zama izgili wannan azaba sai da ta sauka gare su eh akwai wanda aka jefo musu tsakon gwani wasu aka nutsar da su a ruwa wasu aka kisfe su a cikin ƙasa ga sanan kowa da irin azabar da Allah ya masa
فلما جاءتهم نعم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين to so to za su yi imani lokacin da imani ba zai musu amfani ba shine Allah ya ce falan mara wa ba sana yayin da suka ga wato azabun ai shiddata azabina tsananin azaban mu qalu sai suka ce amanna billahi ni imani da Allah wahdahu shi kadai wa kafarna kuma mun kafirce ma kunna bi mushrikin abin da muka sace muna tare shi shi a cikin bauta to falan yako فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا falan yako yanfa'uhum imanu imanu su zai amfane su ba da mara abu ba sana yayin da suka ga azaban mu a cikin azaba ta zo za su yi imani ba su yi ba sai da sai da an ce za su zo sun ce ƙarya ne da kuma bayan sai ta zo kuma sannan za su yi imani ai ba za ta amfane su ba wannan imanin ba zai amfane su ba سنة الله التي قد خلت في عباده wannan sunna ce ta Allah ayan nasabce shi bisa masdari bi filin muqaddari min lafzihi ay sallallahu sunnata sunna ce ta Allah allati qad khalat wadda ta shude bi ibadihi cikin bayansa ay bil umma a cikin al'ummatai wanda la yanfa'uhum al-iman waqta nuzul al-azabi wato imani ba zai musu amfani ba lokacin da wato azaba ta sauka وخسر هنالك الكافرون kafirai sun taɗe hula daga canan ka ta bayyana kusuranu asararsu da taɗewarsu ya bayyana da kulle a hadin kowane ɗaya wahun khasirun su dama taɓaɓɓu ne fi kulli wakacin a kowane wakaci kabla zalika tun gabanin ma wannan بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim حميم hamim allahu alam bi muradi Allah shine masani da abin da yake nufi biyi da wannan harba guda biyu تنزيل من الرحمن الرحيم tanzilu wannan littafi abin saukarwa ne minar rahmani a tanzilu abin saukarwa kai minar rahmani daga ubangiji mai rahama mutu da ga labarin nan
كتاب فصلت آياته ko kitabu shine labarin ma'ana tanzilu abin saukarwa minar rahmani daga ubangiji mai rahama arhim mai jin kai kitabu littafi ne fusilar da aka rarrabe ayatuhu ayoyinsa ai buyyinat da aka yi bayanin ta bil ahkam da hukunce hukunce wal qisasi da qisosi wal mawa'izi da wa'azuzzuka قرآنا عربيا لقوم يعلمون shi qur'ani ne arabiyan balarabi eh arabiyan balarabi halin min kitab sifati ai qur'ani ne wanda yake balarabi kuma da kaumin ga mutane ya alamu ne ayyuka mu da zalika suke bayyana zalika wannan hum arabu sune larabawa بشيرا ونذيرا to shi Qur'ani nan sifa ce wato bishira din nan yana mai albishir ga wanda ya yarda da shi da aljanna kuma yana mai nazira yana mai gargadi ga wanda bai yarda da shi ba فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون to duk yawancin wannan kafirai na muka dinnan sai suka kau da kai wato suka kau da kai wato suka kau da kai ga buran alqur'ani shine su fa'ara da aksaruhum mafi yawansu sai suka kau da kai ga buran alqur'ani fahim su la yasma'una ba sa sauraron qur'ani ba sa jin sa sama a kabulu irin ji na karba وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب shi kenan sai suka kawo da kai ba kuma ba sa ji ji irin wato na wato na karɓa ba su ji ji irin na fahimtar sa ba Eh, sai suka faɗa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce qulubuna zakatanmu fi akinnatin suna cikin rufe-rufe Eh, wato suna cikin rufe-rufe shi ma ta tuna na ilahi cikin abin da kake kira mu dinnan zuwa gare shi ma'ana kunnuwanmu da zukatanmu duk an rufe su abin da kake kira mu zuwa gare shi ba zai shiga cikin zuciyarmu ba balle mu fahimce balle mu fahimce shi domin an rufe zuciyar tamu wa fi azani na waqarun akwai kuma wani nauyi a cikin kunnuwan mu ma'ana an sa mana wani nauyi a kunnuwan mu wanda wata magana da za a yi mana ba ta wuce mu ji ta ba domin bai nuna bai nika hijabu akwai kuma shamuki tsakanin mu da tsakaninka ma'ana hijabun nan shine khilafun sabani fi dini a cikin addini فاعمل إننا عاملون to mu dai abin da zamu ce muka kai aiki bisa addinin ka kai kadai mu ma muka ban mu mai aiki a bisa addinin mu je kai kai addinin ka mu ma abin da ka same mu muna yi na mu addinin ka ban mu mu ma mu yi shi ba babu kai lak- laka dini ka wala na dini na قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
sai Allah ya ce da shi ka ce musu kul ka ce musu inna ma ana basharun ni dai mutum ne mislukum misalin amma bai ruha ilai ni amma an yi min wahayi eh ku ku ba ya muku wahayi eh an an yi min wahayi wato an da ma ilahukum an yi min wahayi cewa kaɗai dai ubangiji ku ilahu wahidu ubangiji ne mafi- mafaɗici eh babu wani abun bauta da za ka tara da shi duk abin da kuke riya wannan na- na- na gumaka ku ce alloli ne babu su wani abu ne baɗini Allah shi ne ƙwaya ɗaya eh, kaɗaitacce wahadaniya tasa ce واستقيموا إليه واستغفروه wastaqimu ku daidaita ilaihi zuwa gare shi da imani da imani wa da'ati da biyayya wastaghfiruhu kuma ku nemi gafararsa akan abin da kuka yi na laifuka وويل للمشركين kalmar azabi ta wayo tsananin azaba ya tabbata lil mushrikina ga mushrikai الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون sune allazina la yutuna zakat sune wanda ba sa ba da zakat kuma wa hum bil akhirati hum kafirun su kuma wato masu kafirciya ne bil akhirati da lahira ma'ana su ba su yadda ma da lahira ba eh wannan hutubi din nan takidi ne takidi ne wannan allazina la yutuna zakata wanda mushrikin allazina la yutuna zakata wal mushrikin allazina la yutuna zakata me yasa aka ga aka gwama aka gama aka gwama wato masu hana zakka da musulmi yaya aka gwama su eh وهذا ترهيب وتنفير wannan wato tsoratarwa ce له من الشرك wato da kuma kore su wato daga shirku وكثر ترهيبه في التوحيد kamar yadda ake wato a musulmi
آه، وتر من الشرك من ال- إثر إثر ترهيبه yayin da ake yayin da ake kudaitar da su ga addini
ووصفهم بقوله ko sabon ya sifanta su bi kawai da fadinsa
الذين لا يؤتون wa'anda ba sa ba da zakka الزكاة
wato da tsara wato takdiri زيادة زيادة
saboda ƙara taziru tsoratarwa da kuma tsoratarwa dai الزكاة na مع منع tare الزكاة da hana zakka حيث جعل من أوصاف المشركين yayin da ya sanya hana zakka daga cikin sufofi na mushrikai وقرن duk furanin akhirati wato kuma ya gwama shi da wato kafin cewa ranar lahira قريش قيل yayin da aka ce وهم wan bil akhirati hum kafirun su ma ma ba sa barin zakka ba sa ba da zakka to an ce ka ba da zakka in baka bayar ba za a zo za a yi maka hisabi ranar lahira ka ki yadda to kaga baka yadda da ranar lahira ba ke eh sawi ba
لما خص من منع الزكاة yawwa inna ma husa kare da an keɓanci hana zakka وقرنه بالكفر kuma ubangiji ya hana shi da kafir ya haɗa shi da kafirci الآخرة a gidan lahira وأن المال أخو الروح yawwa domin dukiya ɗan uwan rai ne ɗan uwan rai ce فإذا بذله الإنسان في سبيل الله idan wato mutum ya ba da dukiyarsa saboda Allah كان دليلا على قوته wannan shine zai shirya musu cewa yana da ƙarfin imani وثباته في الدين kuma da tabbatarsa a cikin addini قال تعالى Allah ta'ala ya ce مثل الذين ينفقون أموالهم misalin wa'anda suke ciyar da dukiyarsu ابتغاء مرضات don الله neman yarda Allah وتثبيتا من kuma أنفسهم da tabbatarwa da imani akan kansu إلى har zuwa ƙarshen ayar أن يثبتون أنفسهم ai suna tabbatar da kawunansu ولذا كان صلى الله عليه وسلم saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
حديث العهد بالإيمان wato yana wato taro wato sabon shigowa da imani بالمال da dukiya wato karan jiya nan muka fara shekarun jiya a cikin a cikin a cikin wato kisa kowanne manzo Allah ya ba shi rakumi 100 daga cikin mu'allafatu qulubuhum kaga ma a cikin zakka ma Allah ya ce a ba mu'allafatu qulubuhum dan a tauso zukata su wajen wajen su yadda da imani su yadda da musulunci eh
نعم وقاتل أبو بكر مالي الزكاة wato sai na muka ya yaƙi wanda suka hana zakka بعد وفاته صلى الله عليه bayan وسلم wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama في هذه الآية تخويف akwai tsoratarwa a cikin wannan aya وتحذير da للمؤمنين kuma tsoratarwa ga mu'minai من منع الزكاة da wajen hana zakka وتحبيب على da أدائها kuma wato kwaɗatarwa wajen ba da ita zakka قال ابن عباس Abdullahi dan Abbas ya ce الذين لا يقولون لا إله su ma wanda suka yi hana zakka su ne wanda ba sa cewa la ilaha illallah إلا زكاة الأنفس ita ce zakkar rawukansu والمعنى abin nufi dai لا يكفرون أنفسهم ba sa tsarki kawunansu من الشرك daga shirku للتوحيد da tauhidi ai abin yana da girma eh, a haɗa wanda bai da zakka eh, wanda ya isa duk mai ba- wanda baya ba da zakka ya tsorata eh wailul lil mushrikina eh, allazina la yutuna zakata hum bil akhirati ko hum kafiruna eh, kaga Allah ya haɗa su ya haka hana zakka hana zakka ba karamin abu ne ai shi sa sai na Umar ya daura sai na Abubakar ya daura yaki da ya ɗaura yaƙi ya yaƙi ya yaƙi wanda ba sa zaka yaƙi sosai ya haɗa don gani aka ji aka yaƙi mara abin nan marasa ba da zakka saboda ita zakka akwai fa'idodi da yawa da Allah ya ce a yi zakka eh za tana rage abubuwa na musibu daban-daban eh kaga na farko ta kawo zaman lafiya kai mai dukiya ka ba wanda ba shi da shi zakka za ku zauna lafiya eh kuma irin abin da za ka bayar na zakka in dai ka bayar da shi bisa ƙa'ida in dai da za mu fitar da zakka mu bayar to irin barace-baracen nan ma sai ya ragu sai ya ragu eh saboda ita zakka ta hikima ce ta Allah da ya ce a yi ta duk abin da Allah ya ce a yi to akwai hikima a cikin sa eh idan kuma aka ƙi yin zakka ba za a ga daidai ba ba za a ga daidai ba Allah ya sa mu dace to shi ne إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الذين آمنوا هذول suka yi imani ko amilu salihati suna kuma suka aikata aiki kuma na gari lahum ajrun lada ya tabbata gare su gairu mawdu'un wani abun yankewa ladan ba za a yanke ba wato balaga ta alqur'ani ka ga yadda ya jero ayoyin ko eh ya- ya- tun daga can da Allah yake cewa qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilay ka tun ma daga farkon ayar ya nuna mana da shi kansa qur'ani ya yake eh kitabun littafi ne da aka rarrabe ayoyinsa ko eh tanzilun abin saukarwa daga ubangiji mai rahama to littafi ne shi littafin nan an rarrabe ayoyinsa an yi bayanin hukunce hukuncen da suke ciki an bayanin kisosin da suke ciki an bayanin wa'azozin da suke ciki kuma ubangiji ya gaya mana cewa qur'ani ne arabiyan da larabci aka sauko shi ba da wani harshe wanda yake babawa ba a'a da larabci larabci wato fasihin harshe ne idan larabci shine harshen ma da za a yi amfani da shi a cikin aljanna amma ubangiji sai ce min da qaumin ya'lamuna eh ga mutanen da suke fahimtar abin da ake faɗa kuma qur'an ne yazo mana mai bish- mai mai- mai albishir duk wanda ya yarda da shi to albishir za a masa da aljanna wanda kuma ya kawo da kai ya ki za a masa gargaɗi za a masa gargaɗi da wuta ubangiji ya ce to mafi yawan su suka kau da kai su fa kafiran maka ba su saurare shi ji irin na karɓa ba suka nuna zuciyarsu a rufe take kunnansu an sa musu nauyi ba to can sai yake cewa kuma sai ya dawo magana tauhidi sai aka dawo magana tauhidi ka ce musu ana bashirin ni manzo ne ni mutum ne ka kamar ku amma fa ana yi min wahayi wa yake wahayi Allah shi yake wahayi ka gani kuma abin da ya zo da shi ne daga wahayin ai an ce su kawo kamar su sun kasa kawo tare da harshen su ne kuma masu balaga ne masu fasaha ne abinda wato manzon ya zo da shi aka zo su zo musu ko da aya ɗaya suka kasa zuwa da shi ka gani so haka su ne ina shi manzo ne kuma mai masa wahayi nan an san Allah ne kaɗai ke wahayi ba wani mai wahayi sai ubangiji ka gani kuma ya nemi su su daidaita sai ce wai lil mushrikina allazina la yutuna zakata sannan azaba ya tabbata ga mushrikai shirkan nan shine wanda ba sa ba da zakka eh ba sa ba da zakkar dukiya ba sa kuma tsarkake kawunan su kuma bilahirati mu kafirin kuma sun kama cewa da lahira kaga waɗanda ba sa ba da zakka abin da ake faɗa na narko na narko abin da za a ba an ana faɗa mana manzo Allah ya faɗa mana a hadisai masu ɗimbin yawa cewa za a wato ita kanta zakkan mutum in ka ki ba da ita ka ki ba da zakka ranar kiyama za ta zama mucijiya mai kama da kumurci eh wato mai wani irin kama mai da ɗige-ɗige irin kumacin macijin da haka za ta zama a ratayo mara mai- mara ba da zaka a ratayo shi da wannan macijin ka gani sai kuma yake ce mana waɗanda suka aikata suka yi imani suka kuma aikata aiki na gari to lada ya tabbata gare su wanda ba za a yanke shi ba kaga sai ya haɗa mana shi da ayar zakar ita zakar da ake dai magana kaga ashe wanda duk yake ba da zakka mumini ne kuma ba da zakka aiki ne na gari kuma in kana ba da zakkarka to za a baka ladan da ba za a yanke shi ba kuma za a baka ladan a duniya a baka a lahira in dai kana ba da ita in dai ka ba da ita kan yadda shari'a ta ce ka bayar to to ta ta kare maka dukiyarka eh za ta kuma yaɗa dukiyarka za kuma ka je lahira kuma ka samu sakamako wanda ba kaɗan ba ko da ka ƴan uwa duk wanda suke da kuɗi su fitar da zakka wajibi ne a fitar da zakka ba sai kana da miliyoyi ba in dai nisabi kana da kuɗinka ya kai nisabi to ka fitar da zakka eh dan tana daga cikin arkanin islam rukuni ce a musulunci ita zakka eh kuma akwai littattafai da yawa kamar yusuf al-qardawi ya yi ma littafi wani biyu a kan zakka da hikimomin zakka da yadda ake fitar da ita da kuma yadda ya kamata a fitar da ita a baya da kuma irin amfanin da zakka suke kawo da kuma irin musibin da rashin ba da zakka suke jawo Allah ya kiyaye idan Allah ya san gaskiyar niyyar bawa eh, a cikin haji da jihadi da sadakoki da wani su daga cikin ɗa'o'i kuma ya gajiya an zalika gaburan wannan Allah zai ba shi lada duk abin da kake da kyakkyawan niyya wajen yin aikinsa sai kuma ka zama da baka da baka yi to Allah zai rika baka ladan wannan aikin ko da bai aikata wannan aiki ba kamar yadda aka rawaito cewa bawa idan ya bacci da yin sallah da niyyar yin zai sallah a cikin dare bai farka ba za a rubuta masa ladan zalika wannan sallar da ya yi niyya وكان عليه نور صدقة wato sai hasken sadaka da kuma tare da shi وهكذا روي haka nan da aka rawaito إذا مرض العبد idan bawa ya yi jinya أو سافر ko ya yi tafiya وعجز عما كان يعمل ya gajiya ga wurin abin da dama yake aikata shi في kafin ya حال tafiya الصحة da yana lafiya والإقامة da zaman gida إن الله تعالى يقول Allah للملائكة zai ce da mala'ika اكتبوا لعبدي zai ce wa mala'iku ku rubuta wa bawa na مثل ما كان يعمل misalin abin da ya kasance yake وهو aikatawa صحيح sanda yake da lafiya مقيم eh, مقيم kuma yana zaune a gida وقد دل على ذلك القرآن Qur'ani ya shirya musu zalika bisa wannan قال wanda aka faɗa تعالى kamar yadda Allah ta'ala ya ce ليس على الضعفاء ولا على المرضى ne ولا الذين لا يملكون حرج harajin babu laifi إلا ما ala على mai bisa الضعفاء raunana ولا على المرضى wala bisa majinyata ولا على الذين لا يجدون ما wasu za ينفقون kan wanda bisa ma abin za su yi faƙi ba إذا نسبوا لله idan ورسوله wato suka yi wato siya ga Allah da manzansa إلى قوله ألا يجدوا ما ينفقون har zuwa inda Allah yake cewa an bisa samu abin da za su yi faƙi ba فعلى العبد wajibi bisa kan bawa ألا يقطع رجاءه عن kai الله ya yanke ƙaunarsa daga Allah ويرضى kuma بقضائه ya yarda da hukuncin Allah Alhamdulillah.
قال ابن عباس هم Abdullahi dan Abbas ya ce الذين لا يقولون لا اله su ne wanda ba sa ce la ilaha illallah هي زكاة الأنفس ita ce zaton wato rayuka معناه abin nufi dai لا يقولون أنفسهم ma'ana la yudayyirun anfusahum ba sa tsarkake kawunan su من الشرك daga shirku بالتوحيد da yin tauhidi وقال الحسن malam Hassan ya ce وقتادة da malam Qatanatu لا يقولون بالزكاة ba sa fur- ba sa furci ba sa yarda da zakawa ولا يرون إيتاءها واجبا ba sa ganin ba da zakar shi wajibi ne وكان يقال ya ya zama ana cewa
الزكاة zakatu wato zakka عن طرف الإسلام an tsara to kadarko ne na musulunci kadarko shine kada نعم ومن كدأها wanda ya yanke ta نجا ya tsira ومن تخلف عنها wanda ya jinkiri ga buranta هلك ya halaka قال الضحاك malam zahaku ya ce ومقاتل malam muqatilu لا ينفقون ci ba sa ciyarwa cikin biyayya wala ya tasaddaquna ba sa yin sadaka qala mujahidu malam mujahid kuma ya ce la yuzakuna amala ma'anar ayar ita ce ba sa tsarkake ayyukansu Alhamdulillah. Mhm. Wato, ai wannan sai an duba misali to shi misali yawanci yanzu can canja aiki wata ran ya sama wata ran ya ƙasa bayan ka wata za a bincika kamar sadaki kamar zakka duk za a duba sai a ga meye yau in yana dubu goma misali gobe sai ka ga ya kai sha ɗaya ko kuma ya komo tara wato baya saboda kuɗin ba ba ba su da wato matsayi cikakken matsayi wataran kuɗin ya ƙasa wataran ya sama shi yasa yau da an za a baka hukunci a irin wannan to gobe zai iya canja salatul fatiha
Faɗi da ku.
Amin.